بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته وصن بسنته الى يوم القيامه وبعد ان قام البركه ودى سكي فرفاجيا wannan fili mai albarka da wanda sauti yake kaiwa zuwa gare su ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau yammaci na ranar asabat wadda muka haɗu a farfajiyan wannan masarauta mai albarka masarauta ta dambam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana dace wajen faɗin daidai ya kuma ba mu iko wajen aikata daidai a kowane irin lokaci. Hadisinmu da za mu yi magana a kan shi, hadisi ne wadda Imam Hakim ya ruwaito cikin Al-Mustadrak, Imam Abu Dawud ya kawo shi cikin sunan nashi, sa'annan kuma imamu ahmad ya ruwaito shi cikin musnad nashi wadda babban malaminmu a sheikh shu'aib arnaut allah ji kanshi da rahma ya inganta hadithin manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna duk wanda ya kasance ƙarshen maganarsa kafin ya bar duniya ita ce kalmar la ilaha illa allah zai shiga aljanna malamai suka ce ba wai ya zama na cewar iya faɗin kalmar ita ce abin da za ka ringa faɗi ba ya zama ka ringa aiki da kalmar ka ringa aiwatar da ma'anar abin da kalmar ta ce ka san menene ma'anar kalmar ka ringa aikata ayyuka na ƙwarai domin dacewa da wannan kalma ɗin babban malami ibn rajab rahimahullahu ta'ala Allah ji kai shi da rahma yake cewa zaka samu mutum ya kasance idan yayi mummunan ƙarshe to lallai zaka ga cewa ɗabi'unsa da mu'amalarsa da abubuwa da yake aiwatarwa to ba abubuwa bane masu kyau wannan yasa Allah subhanahu wata'ala bai bashi dama wajen ambaton wannan kalma ta la ilaha illallah ba saboda mu'amalarsa ba ta da kyau mu'amalarsa da ‘yan uwansa ba mu'amala ba ce ta gari tsakanin shi da makwabcinsa zai zama na cewa babu shiri a tsakaninsu gaba ne a tsakaninsu an roto hadithi wata mata ake ba da labari wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata gata tana azumi tana sallah tana ibada tana biyayya wa Allah subhanahu wataala amma matsalar ta dai ita ce shine ba ta kyautatawa makwabtanta tana fada da makwabtanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya fin nar tana wutan jahannama Allah kiyashe mu ɗan uwa masu albarka lallai mu sani cewar ita kalmar la ilaha illallah ba gundarin faɗinta ba ne shi ne ya zai iya tabbatar da cewa kai ɗin akan daidai take abin da ya kamata ka sani shi ne ka san ma'anarta ka san me take koyarwa a kayi malamai sun mana bayani akan kalmar la ilaha illallah a cikinta akwai annafi wal isbat akwai kore dukkan wani ilahantaka wadda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, akwai waɗanda suke bautawa rana, akwai waɗanda suke bautawa wata, akwai waɗanda suke bautawa gumaka, akwai waɗanda suke bautawa mahaukata. To, duk waɗannan abubuwan ana kiransu da Allah. Idan muka tafi can ƙissar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lokacin da ya zo yake nasiha wa mahaifinsa. yake gaya masa cewar lallai ya kamata su sani cewar abinda suke bautawa dinnan ya sabawa hankali ya sabawa fitra ta dan adam ya sabawa abinda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam akai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana zaune kawai sai ga taurari suna tafiya me yace
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي حسبك النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام yana zaune dare yayi kawai sai ga taurari suna tafiya suna tsaye sai yace hadha rabbi wayannan taurarin sune ubangijinsa amma da tafiya tayi tafiya sai wayannan taurarin suka fara bacewa sai ce ai baya son har Allah da yake bacewa gaba daya yana cikin zama sai ga wata ta bayyana sai ce me فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين yayin da yake zaune sai ga wata ta fito sai ce haza rabbi wannan ubangiji na ne yayin da wannan watan ya bace gaba daya sai ya ce baya son Allah da yake bacewa duk Allah da zaka bauta masa in dai yana bacewa in baya magana to wannan ba Allah bane ba za ka roƙe shi ba ko ba za ka bauta masa ba to anan ne sai yake cewa in Allah bai hal in Allah madaukakin sarki bai shiryar da shi ba to zai kasance cikin cikin batattu a cikin mutane to yana nan bayan Allah ya wayi gari sai ga rana ta fito falamma ra'a ash-shamsa bazighatan فلما رأى الشمس باذغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء inni bari'un قال يا قوم إني بريء مما تشركون inni wajjahtu wajhiya إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين annabi Ibrahim bayan gari ya waye sai ga rana ta fito sai ce haza rabbi haza akbar yace wannan ubangiji na ne a cikin allolin ma wannan yafi girma ana nan rana sai ta fadi sai ce to ai duk allan da take bacewa bai kamata a bauta mata ba anan sai barranta wa al'ummarsa gaba daya kaga kenan muhallu shahid da nake so ku gane shine ƴan uwa masu albarka shine duk wani allan da zaka bauta masa in dai baya magana baya jin abin da kake ambatawa ba zai iya kare maka komai ba to wannan ba Allah bane da ake bauta mishi sannan kuma kore dukkan wani abin da ba abun halitta ba bi ma'ana ba Allah subhanahu wata'ala ba to duk wani da ake bauta masa dole ka kore shi sannan kuma sai kai tasbiti kai isbati na tabbatar da ilahantaka ga Allah subhanahu wata'ala shine ma'anar la ilaha illallah la ilaha na'am Alaramma Abubakar Usman, shugaban majalisar alarammomi na jiha, ya matso kusa.
Da ya ce, La ilaha illallah shi ne, La ilaha kana kore dukkan wasu alloli, illallah kuma kana tabbatar da ilahantakar ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibi ne a mazoninka na musulmi, wajibi ne a mazoninka ka san ma'anar wannan kalmar kuma ka aikata ta. Babban malami Sufyan ibn Uyayna yake cewa wannan kalmar ta la ilaha illallah sanin ma'anarta da tabbatar da ita ita ce hanyar da za ta dauke ka zuwa ga shiga gidan aljanna sai kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana tare da sahabbai sai yake cewa jaddidu imanakum ku ringa jaddada imaninku a kowane irin lokaci kana zaune kullum ka ringa faɗin la ilaha illallah a wasu ayyuka sun ɗan maka sauƙi ka ringa faɗin la ilaha illallah kana tafiya ka ringa cewa la ilaha illallah ko me kake aikatawa ka ringa cewa la ilaha illallah a kowane irin lokaci sai sahabbai sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya za mu jaddada imani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku ringa jaddada imanin ku da faɗin la ilaha illallah ashe a mazauninmu na musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kalmar da za ta shigar da mu gidan aljanna cikin sauki wanda kuma idan muka tsaya muka san ma'anarta muka aikata ayyuka na kwarai to lalle Allah madaukakin sarki zai taimake mu wajen faɗan wannan kalmar yayin da mutuwa ta zo daukar mu gaba daya an ruwaito cewa wani mutum ya zo zai mutu da ya zo mutuwa ‘yan uwansa suna lakkada masa kalmar shahada la ilaha illallah amma sai ya gagara ambaton wannan kalma ne ya gagara ambatonta gaba ɗaya ƙarshe sai ya mutu ba tare da kalmar la ilaha illallah ba wannan ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa yi sabbitin Allahun ladina amanu bil ƙaunin sabiti يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل يا إشيكا محل الشاهد يا نتو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى ينا تبتر دوأن سكي إيماني سكي إيماني دا الله سبحانه وتعالى suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da manzannin Allah tun daga kan annabi Adam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da littattafan Allah at-Taura, Zabura, Injila, Suhuf Ibrahim da kuma Suhuf Musa duka suka yi imani da wannan sannan kuma suka yi imani da ranar tashin alkiyama suka yi imani da aljanna da wuta lalle akwai su kuma gaskiya ne suka yi imani da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da su bil qawli thabit al qawli thabit ita ce la ilaha illallah kamar yadda malaman tafsiri suka ambata duk da cewar akwai malaman tafsiri da suke kawo cewar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah zai tabbatar da su da fadan kalma mai kyau shine a cikin kabari idan aka tambaye su menene me kas menene addininka me za ka ce dangane da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam menene kuma wane ne Ubangijinka, ‘yan uwa masu albarka, wayannan tambayoyi guda uku, ku da ka san su a duniya, ka san ma'anarsu an tambaye ka marrabbuka, ka san amsar da za ka bayar ka haddace, wa ma dinuka, menene addininka, ka san me za ka faɗa, ka san amsar, wa ma za ta me za ka ce dangane da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ka san shi ka haddace dukkan waɗannan tambayoyin wallahi idan baka yi aiki da shi a nan duniya ba ba za ta amfanar da kai ranar gobe kiyama ba in dai baka yi aiki da su a nan duniya ba baka yi imani da Allah ba baka yi aiki da kalmar la ilaha illallah ba wallahi idan ka je kabari ba za ka iya amsa waɗannan tambayoyin ba ɗan uwa wajibi ne mu tashi musan ma'anar kalmar la ilaha illallah ka bada wasiya duk lokacin da rashin lafiya ya kama ka duk lokacin da baka da lafiya kana kwance ka bada wasiya a jawo wani cikin yan uwanka ya zo kusa da kai ya ringa lakkana maka kalmar la ilaha illallah a duk lokacin da ya ga cewa wata gargaran mutuwa ta zo maka ya ringa lakkana maka kalmar la ilaha illallah domin ka ji daɗin faɗanta domin ka ji daɗin samun rahamar Allah subhanahu wataala domin ka samu albarka ta Allah subhanahu wataala domin ka ji daɗin kwanciya a cikin kabarinka domin ka ji daɗi lokacin da Allah subhanahu wataala zai shigar da kirkigan aljanna akwai wasu abubuwa kamar haka da malamai suke gaya mana ko suke ambatowa na tabbatuwa akan wannan kalma ta la ilaha illallah na farko shine ka zama mai ikhlasi ayyukanka da za ka yi ka yi shi da ikhlasi ka yi shi don Allah subhanahu wa ta'ala kada ka yi don a yaba maka kada ka yi don a ce wane wane ne kada ka yi don a ce kai kaza ne a ka yi don Allah subhanahu wa ta'ala sanan kuma ka zama mai gaskiya a dukkan lamuranka duk abin da za ka faɗa ya zama gaskiya ne duk abin da za ka aikata ya zama gaskiya ne a cikin harkan kasuwancinka ya zama gaskiya kake kurgawa a cikinsa a cikin aikinka na gwamnati ya zama cewa akwai gaskiya a cikinta sannan kuma ka yi mu'amala da mutane na kai kada ka yi mu'amala da mutanen banza bahaushe yake cewa zama da maɗokin kanwa shi ke kawo farin kai abokin ɓarawo ɓarawo ne idan abokinka mutumin banza ne to kai ma za ka zama mutumin banza idan abokinka mutumin kirki ne to kai ma za ka zama mutumin kirki Malam Ibrahim Almadani zai ƙari samu ku sauran abinda muka faɗi na daidai Allah maɗaukakin sake mana muwafaka a kai abinda muka faɗi na kuskure Allah gafarta mun da ni da ku gaba da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad muhammad albani misau